إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوا إقواتا هدو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة ذو مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya a girgorin kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne kasin na saba'in da tara ko na tamanin haka ne lissafin ba mu je tamanin ba to wannan shi ne kasin na saba'in da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتافن فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى منا نان أتكين babi da ke magana akan falala da romo da alherin kalmar la ilaha illallah karatu ya yi karatu maganganu sun yi maganganu a har muka zo inda malar rasulan yake cewa bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna sahiba la ilaha illallahu ma'asumud dami wal mal annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya bayyana mana cewa mutumin da yake rike da kalmar la ilaha illallah to an kubutar da jininsa an kuma kubutar da dukiyar shi wato haramun ne ka kashe mutumin da ya yarda ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura lalle duk mutumin da aka kashe shi a babin an zalunce shi Allah ya ce mun ba da dama ga waliyan jininsa ‘ya'yansa ko matansa ko iyayensa’ ko ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya mun ba su dama su nemi haƙƙin jinin ɗan uwansu faƙal da an nali waliyihi sulfana Allah ya ce kar a dinga ɓarna ana zubar da jini na ba gaira ba dalili kar a dinga kashe kai haka siddan ba tare da dalili ba wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya kashe mumini da gangan da ganganci da gangan muta'ammidan Allah ya ce fa jazaohu jahannam wannan ba abin da zai hana ni in mar sakamako da wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu Allah ya yi fushi da shi kuma ya tsine mishi albarka ina masu kashe mutane haka siddan ba gaira ba sabab daga cikin kidnappers wai kai kana neman kuɗi a garin neman kuɗi ka kashe mutum a garin neman kuɗi ka banka wa mutum wuta a garin neman kuɗi ka daddatsa mutum yadda ake daddatsa dankali ko doya kai gunduwa-gunduwa da mutum kana neman duniya kai kana ganin in ka samu kuɗi hankalinka ya kwanta ina kwanciyar hankali da wanda yake ƙungurumin jeji jama'a wanda ruwan duniya zai sauka a kan shi ya doke shi iskar duniya ta sauka a kan shi ta doke shi sanyin duniya ya sauka a kan shi ya doke shi sauran duniya ya ciccije shi namun daji in suka samu dama a kansa su faffarka shi ina jin daɗi yake a wannan wuri don ka samu kuɗi ɗazun nan ina gani akwai wani limami ina jin ko a zamfara ne ko a sakkwato nake tsammani yana magana akan kudaden da za a- ake hadawa dangane da wasu 'yan mata da za a karbi wanda kwanakin bayan nan a baya bayan nan aka sace su ana magana wane kaza ya kawo miliyan kaza wane kaza ya bada miliyan biyar wane kaza ya bada miliyan kaza wallahi ina kallon abun nan ina takaici da bakin ciki wai yanzu al'ummar mu ne ta dawo haka ana hada miliyoyin kuɗi da za a je a karɓo ta a hannun wanda suka kwashe su ko suka ɗebe su ko suka sace su to wannan yana daga cikin fitina rahin sanin irin waɗannan abubuwan cewa mutumin da yake musulmi ma'asumi dami ne wal mal haramun ne ka taɓa jinin shi haramun ne ka ci duke shi haramun ne ka taɓa jinin shi haramun ne ka ci duke shi ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sai ce me illa an takuna tijaratan eh an taradin minkum ko kar ku ci dukiyar ku sai fa idan harkar kasuwanci ne kuma kun yarda a can kuma yace la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sai ce me wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun kar ku ci dukiyar ku da barna kuma ku je ku kafa hujja a gurin shugabanni da alƙalan ƙarya su kare ku akan abin da kuka ci na dukiyar mutane amma yau an wayi gari da ƙarfin tsiya za a tare ka a ƙwace kuɗinka idan aka ga galala a saka ka a mashin a shiga jeji da kai ai awa biyar ana tafiya kaga an ba da miliyan goma an karɓo mutum amma a hakan ana murna miliyan goma aka bayar aka karɓo shi amma murna ake an ba da miliyan ashirin an karɓo shi ana murna ana farin ciki sannan ka duba wani abin da yake faruwa ana zaune lafiya mutum ba zai iya ɗaukar dubu ɗari biyu ya baka ko ɗari biyar ya ce ka je kai kasuwa ba amma idan aka sace ka kuma zai je nemo miliyan goma ya kawo ma ban gane ko kun gane ba yana da kyau ka gane ita rayuwa babban abin da ake bukata shine yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata akan abin da ya kamata kuma mutum ne yana rayuwa a anguwa malam gidansa kullum sai an yi da gaske a girka amma fa daga ya mutu za a ga an kawo buhun shinkafa gidan ihu bayan hari kenan ko lokacin da yake raye an hana shi ko kwano biyu da zai dafa da hira iyalansa ana ji ana gani yana fama da bakin talauci da takaici ba wanda ya kula shi amma daga ya mutu wancan munafiki ya ɗauko shinkafa ya kawo wancan ɗan ƙwal'uba ya ɗauko ya ɗebo ruwa ya kawo gidan na fata an fahimta in gaskiya ne ku taimake shi yana raye mana ba wannan maganar nake ba rigima yake nema Allah aminu Allah kama sauki Allah ya sauwaƙe so wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga taimako a lokacin da ya kamata mu dinga tallafawa mutane a lokacin da ya dace a lokacin da suke cikin tsananin mai tsananin bukata saboda haka ma'asumi dami ne wal mal fa an tariq ibn ashyama al ashja'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم daga tariq dan ashyam yake cewa al-ashja'i yake cewa ya ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illa allah wanda di yace la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah ya ce la ilaha illallah sannan ya kafirce wa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah haruma malu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an haramta jinin wannan mutumin in ka kashe shi ka kaso rigima lillahi lazi in ka kashe shi ka kaso rigima da wannan hadisin fa ake ta kashe mutane haka kawai yanzu mana musulman da suke wannan aikin sun san wannan hadisi in ma ban sani ba zai suna ji ana faɗa cewa kashe mumini haramun ne annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce la zawalin duniya wallahi duniya ta gushe ahawanu inda Allahi min iraqati da mimri'in musulmi duniya fa a wayi gari ka tashi ka ganka a waje ka kalli gine-ginen duniya duk sun zube komai ya lalace manzo Allah ya ce wallahi wannan ya fi sauki sama da azubar da jinin musulmi sayyidina Umar ya kalli Ka'aba ya ce ma a azama sha'anuki ya ce gaki da girman sha'ani wa ma a azama ƙaduruki gaki da girman daraja لو أني رسول الله لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدن ناجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي mutum ya ɗauki diga ya zo ya fara saran ki don ya rushe ki ya fi masa sauƙi sama da ya kashe musulmi ba ka'aba jama'a ka ɗauki diga ka je ka tinkare ta kana rusa ta in ji annabi muhammadu ya fi ma sauƙin laifi akan ka kama mutum ka yanka ko ka kashe ko ka bindige ko ka harbi ya fi ma sauki ka je ka rusa ka'aba akan ka kashe mumini ka duba girman ka'aba duk wanda ya samu dan miliyan ɗaya biyu ɗinsa ƙoƙari yake tafiya je ya ganta haka ne ko ba haka ya je ya ibada saboda yana ganin can ne inda magariyar takewa take can ne inda magariyar takewa take inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila farkon ginin da aka yi wa dan adam a duniya na masallaci shine dakin ka'aba saboda darajarsa saboda ƙimarsa suka ce shine cibiyar duniya an ce turawa sun yi hawan sama jannati don su je su gano ina ne tsakiyar duniya na'urar su ta nuna musu tsakiyar ka'aba nan ne tsakiyar duniya shi yasa za ka ji masu labaru suna cewa agogon gmt da ghana ko abinda suke nufi da agogon gmt da ghana agogon tsakiyar duniya to karya suke wannan binciken nasu karya ne ina fata an fahimci magana inda asalin tsakiyar duniya yake shine ina ka'abatul musharrafa zada Allahu takriman wata azima to annabi ya ce ka je ka ɗauki diga ka sare ta ka rushe ta ya fi ma sauƙi akan ka kashe wani yasa cikin hadisi ingantacce imamu zahabi ya kawo shi a cikin alkaba'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama dan adam musulmi ba zai gushe ba yana cikin walwala da zaman lafiya a addininsa ba shi da matsala da ubangijinsa matukar bai zubar da jinin haramun ba in dai baka kashe kowa ba a rayuwarka to ka gode wa Allah matukar ba wanda kai sanadin barinsa duniya ta hanyar kisa ko da na kuskure ne manzo Allah ya ce ka gode wa Allah ka duba ka ga ka duba ka ga diyar da Allah madaukakin sarki ya sanya idan mutum ya kashe wani wanda a yanzu a lissafin tafa ta haura miliyan arba'in ya haura miliyan arba'in ana maganar miliyan sittin ne da wani abu tun da raƙuma ɗari ne miliyan ɗari biyu ko to ka ji ma ni ina ta maganar shekarun ashirin da suka wuce ne ashi miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu raƙumi ɗari wanda wanda duk familin da aka kashe musu mutum ɗaya aka ba su wannan kuɗin komai girman familin wallahi sun yi kuɗi ko familin sun kai su ɗari akalla kowa zai sami miliyan biyu na fata an bayyanci magana akwai wata ƙasa na wannan kisan kuskure kenan ba na ganganci ba akwai wata ƙasa da aka samu wata shegantaka da ta fara faruwa maza maza gwamnati ta abin nan da talauci yadda ki musane kawai sai mutum ya zo da ɗansa bakin titi sai mota ta zo wuce kawai sai ya hankala shi wallahi tallahi mutane mutane wannan zuciyar da kake gani ai tun da annabi ya ce idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ai magana ta kare in dai dan adam zuciyarsa ba ta da kyau ba abin da ba zai aikata ba wallahi sai mutum kawai zo da ɗansa bakin titi sai trailer ta zo ta sai hanka da yaron trailer ta ke shi sai sa wayo ya kashe mun da sai an biya ni sai an biya ni shikenan sai a tafi gaban hukuma shikenan sai a rubuta miliyan 200 sai gwamnati ta biya a sai wani ma wasu ma suka gano wannan ma sai ya dauki ɗansa guda ɗaya dama Allah ba ya yaya biyar kai haji sai ka ce yayan awaki eh sai ka ce yayan awaki da haka tun da yana da guda biyar hima bari ya ɗauɗe ya je shi wallahi tallahi na manta wace ƙasa ne maza maza gwamnati da ta birki ta ce to duk wanda ya ƙara kawo ɗansa aka samu wannan matsalan kwandala ba za a bashi ba marasa imani kawai marasa mutunci to idan mutum bai gane girman Allah ba bai sanya zai kiyaye dokokin Allah ba ba abin da ba zai aikata ba yasa annabi ce idza lam tastahi fasna ma shi'ita idza lam tastahi fasna ma shi'ita in baka da kunya duk abin da kaga dama ka je ka aikata da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da diyya ce la ilaha illallah ya sa Usama ya bi wani ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad ya bi wani kafiri da gudu a filin daga fa jama'a ka ji wannan maganar don tana da girma a filin daga a filin yaƙi ya fihi da gudu ya bihi da gudu zai kashe shi shi kuma da ya ga Usama ya cin mishi sai ya juyo ya ɗaga hannu ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah aslamtu aslamtu na musulunta na musulunta ina usama ya ce ƙarya kake yi ya faske mar kai da addama na ya ga kan kafiri yana gungurawa ko mu ce kan musulmi don annabi ya karɓi musulunci sai gashi yana gungurawa aka zo aka gawa manzan Allah labari cewa ga abin da usama ya yi sahabbai suka ce ba su taɓa ganin ran manzan Allah ba su irin na wannan ranar ba idanun annabi ya kaɗa ya jawur ya hau usama da faɗa me yasa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah a qataltahu da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah usama ya ce ƙala ha khawfan min al-qital wa min alqatl ya faɗe ta ne yana tsoron kisa sai annabi ya ce halla shaqqaqta qalbahu me yasa baka tsaga zuciyarsa ka tabbatar da cewa ba dan Allah ya faɗe ta ba dan tsoron mutuwa ya faɗe ta ya ka tsaga zuciyarsa ai to kaga ya isa ko ya tsaga zai gani eh ko ya tsaga zai gani ba zai gani ba dan abu ne wanda ba wanda ya isa ya gani sai Allah da haka kai kai amfani da zahiri yasa suke cewa na hana umirna bil zawahir wa ma umirna bil bawatin mu an bil bawatin mu an umarce mu ne da aiki da zahiri ba umarce mu da aiki da mai ba da batini yasa in mutum ya zo ya ce maka hi musulmi ne ya ce masha Allahu tabarakallah Allah tabbatar da mu akan musulunci wani ya zo ya gaya ma magana ya ce gaskiya na faɗa ma ya kace to na gode na fahimce ka in ƙarya yake yi fa alaihi kadhibuhu ko ba haka bane ba haka aka faɗa akan mu'mini ali fir'auna ba fa alaihi kadhibu ƙaryarsa tana kan shi na fata an fahimci magana to amma kai da ake bukata ka zamto akan tsarin gaskiya da amana kuma ka zamto akan tsarin gaskiya da da kalmar shahada wannan hadisi kamar yadda muka ce imam muslim ya rawaito shi mun yi takrijin hadisin a can baya a shafi na 45 idan ka duba za ka gani وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم اسمة المال والدم بأمرين مالن رسلان يتي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا تعلق هو يا راتيا كبتر جني دوك يرمتم da al'amari guda biyu al'awwal al'amari na farko qawlu la ilaha illallah mutum ya ce la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah magana ta kare wa thani abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'allaka kubutar jininsa da dukiyarsa da shi shine alkufru bima yu'badu min dunillah mutum ya kafircewa abin da ake bauta kuma bayan Allah na fata an fahimta falam yaktafi bil lafzi al mujarradi anil ma'ana bal labudda min qawliha wal amali biha kudura malar rasalan sai ya ce amma tare da haka falam ya tafi bai wadatar kaɗai ba bai isa kaɗai ba billafzi almujarradi anil ma'ana ya zama iya furta ta furtawar da babu ma'anarta ba haka ake nufi ana nufin bayan ka furta kuma kai aiki da ma'ana abin da ka furta na fata an gane bal malar rasulun ya ce a'a labudda min qawliha wal amali biha ba makawa dole ka faɗi la ilaha illallah kuma dole gabar ka ta aiki da la ilaha illallah shine hadisin sako biyu ke dauke da shi ina fata an fahimta cewa man qala la ilaha illallah kaga ya ce la ilaha illallah ya zama musulmi ko sai ce kuma wa kafara bima yu'badu min dunillah inda a ce iya qaulu la ilaha illallah ta wadatar ai ba za a kawo magana al-kufru bima yu'badu min dunillah amma ko ya ce la ilaha illallah to sai ya kafirce wa duk wani abin da ake cewa Allah to bai yadda da shi ba shi Allah ne Allah kwaɗe shi ne Allah sannan duk wani nau'in tasarrufin ibada da zai juyi zuwa ga wani abu a matsayin ubangiji mai abin bauta bai halatta ba haramun ne shirka ne idan ba Allah aka yi wa ba ina fata an gane sai ka yarda da wannan amma idan ka rike iya mujarradin la ilaha illallah to da wannan ne zaka ga wasu daga cikin makiya Allah mana wanda ba su fahimci wannan kalma ba suna ikirarin cewa su musulmi ne in ka taba sai su ce ai sun ce la ilaha illallah yau ai wato shugaban munafukan zamanin annabi muhammadu abdullahi dan ubayyu dan salul shi ma ya ce la ilaha illallah inda iya mujarradin faɗinta kaɗai na iya sa ya zama musulmi yau ai ba buƙatar a tsaya ana ta taɓurza a kan shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne amma sai ga ayoyi da yawa waɗanda suna ishara cewa Allah da shi yake magana suna nuna cewa ba musulunci bane yake kafirci yake munafiki ne na fata kuna fahimtar magana don haka in ka ce la ilaha illallah to kuma sai ka kafirce wa duk wani abin da ba Allah ba kuma ka ce baka yarda ba sannan kar ka yarda ka aikata wani nau'in abu da zai nuna allantuwar wannan abin da aka ce ba Allah din bane ba kar ka yarda ko ka in ka aikata ɗaya daga ciki kalmar ka ta la ilaha illallah ba za ta tabbatar da kai a musulunci ba fitar da kai za ta yi wallahi fita za ka yi jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko sai malam ya ce wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah to kaga wannan hadisi yana daga cikin mafi girman abin da ke bayyana mecece haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah yace fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mali domin annabi bai sanya cewa iya furta ta kadai ya kubutar da jinin mutum ya kubutar da dukiyarsa ba a'a bal wala ma'rifata ma'anaha ma'a talaffuzi bal wala ma'rifati ma'anaha ma'a talaffuzi a'a ba wai kuma ka san ma'anarta kuma ka furta ta shi kadai zai kubutar da kai ba bal walal iqrara bidhalika ba kuma ka iya ka iya tabbatar da haka ka yi ikirari da haka shine zai kubutar da kai daga kafirci ba bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu a'a ba ana nufin kuma baka kiran kowa sai Allah subhanahu wata'ala ba bal la yahrumu damuhu wa maluhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah malam yace a'a jininka da dukiyarka ba za ta kuɓuta daga kashewa ko ci ba a matsayinka na kafiri har sai ka haɗa da cewa ka kafircewa duk wani wanda ake bautawa koma bayan Allah sannan ne dukiyarka da jininka ya kuɓuta daga a taɓa ko a kashe jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko fa in shakka idan mutum ya shakka akan wannan maganar au taraddada ko kuma ya dinga kaiwa da komowa a cikin zuciyarsa lam ya harum maluhu wa damu to har yanzu zuciyarsa da jininsa ba su haramta ba ina fata sun ma'ana sun halatta kenan ina fata an fahimta in dai kana shakka akan wannan maganar baka yarda da ita ba kana kwan gaba kwan baya anya yanzu a ce dole to in nace la ilaha illallah kam na kuma tsaya ina bauta wa Allah shi kadai dan na ce Jesus ma abun bauta ne ko dan na ce Uzairu dan Allah ne ko dan na ce kenan kuma sai a ce har yanzu ni ba musulmi bane kana shakka akan haka ka zama kefero ina fata an fahimci magana yawwa kana shakka akan haka wallahi kai kafiri ne dole sai ka yarda lallai annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba a bauta mishi sai ka yadda uzairu ba dan Allah bane ba Allah bane ba a bauta mishi sai ka yadda duk bautar da ake watukar ba ta Allah subhanahu wata'ala ba ƙarya ce ina fata an fahimta sai ka yadda to sannan ne za ka zama cikakken musulmi wanda jininsa da dukiyarsa suka haramta ba a taɓa su malam ya ce wa kada a jama'al ulama hakika malamai sun haɗu alama ana zalika akan wannan ma'anan fala budda min al fil ismati min al menene ityan bit tauhid wato ba makawa idan ana so a kubuta daga jini da dukiya to sai an zo da tauhidi waltizami a hakamihi kuma sai an lizanci hukuncin hukuncin da tauhidi suka hukunta wa mutum wa tarki shirki kuma sai an yi jifa da wancakali da watsi da shirka gaba daya na fata an gane sai an yi watsi da shirka yanzu don Allah jama'a ku lura ta inda za ka gane wannan kalma ba karamar girma ba ne yanzu fa muna babin ma'anar fa'idar da ke cikin kalmar la ilaha illallah amma har yanzu malam shi kansa baya ankara alƙalaminsa ke zamewa yana ƙara jaddada tauhidi da wannan kalma ta la ilaha illallah wanda da bayani kawai za a yi ta yi la ilaha illallah tana da romo kaza in mutum ya faɗe ta zai samu lada dubu kaza in aka yi kaza za a yi kaza akwai hadisan suna can gaba amma malam yana ƙara jan hankalinmu ne fa ba wai roman ne roman ba zai samu ba sai fa kayi imani da waɗannan abubuwa roman da ake so ka gane na la ilaha illallah bai yiwuwa su samu sai wannan maganar ka fahimce ta ta zauna a zuciyarka tukunna amma dan an faɗa ma romo baka fahimci wannan ba ko baka yi aiki da haka ba wallahi ba za ka samu roman ba ban gane ko kun fahimta ba yanzu zai yiwu mutum ya samu aiki a jami'a ya zama laktara ba shi da digiri jama'a zai yiwu ba zai yiwu ba to in ka fahimci wannan wato babban abin da zai sa ka zama laktara a jami'a shi ne ka zama graduate a karan farko tukunna haka ne ko ba haka ba to in ka gane wannan to wannan shi zai sa ka gane cewa abin da zai sa ka samu roman la ilaha illallah a kiyama shine ka fahimci ma'anarta kai aiki da ita fahimtar ma'anar da aiki da ma'anar shi zai sa ka samu roman in ku har ka yadda bai yiwuwa ka zama lattara a jami'a ba ka da digiri ba ka da masters kai ba dokta ba ne ba za ka samu lakcarin ba don ba ka cika requirement da ake bukata na laktara ba haka ne ko ba haka ba in ka yadda da wannan to ka yadda in baka san ma'anar la ilaha illallah ba baka san fassara ta baka yi aiki da ita ba billahi allazi la ilaha illahu in zaka furta ta sau dubu Allah ba zai baka romanta a kiyama ba kun fahimce ni da kyau shine magana kawai shine magana kawai malamai suka ce yanzu misali zai yi wa ɗan firamare ɗan firamare school jama'a a dinka irinsa ana ce masa sannu profeso ɗan firamare a ce mar profeso zai yiwu ai ko na tsokanan ma an ka gaya ɗan firamare ita ma bata zauna ba ina laifin ma ka gaya ɗan sakandare ko ko kuma dan abin nan dan jami'a graduate ya dan matsayi ya dan samu digiri amma ka samu dan primary ka ce masa prof kuma ya amsa na fata an fahimci magana wannan dai ina kawo mana misali ne a yanayin rayuwarmu don ka gane ma'anar to in dai ka yadda ba zai yiwu a kira dan primary professor ba kuma ko an kira shi bai cancanci wannan sunan ba ina fata an fahimci magana to wallahi ka yarda cewa in ka tafi lahira ba ma'anar la ilaha illallah ba za ka shiga aljanna ba dan baka cancanci shiga ba kamar yadda wancan dan firamarin bai cancanci a kira shi professor ba to haka kai ma Mm. sai su kawo manzan Allah ita e ai ba ma annabi ba har shehunansu ma suna ba su haƙƙin la'ilaha illallah ko abin da yake haƙƙi ne na Allah ya su miƙa wa shehunansu da manyan malamansu da muridansu da kutubansu da waye-waye to kai sai ka gane cewa wannan abin da suka ba su ba matsayinsu ba ne kuma ko kaɗan Allah ba zai karɓe su a wannan matsayin ba kai su kansu wa yau malƙiyamati ya kafaru na bishirki ku ƙiyama in ta tashi za su kafirce wa shirkarsu Allah ce in ta du'uhum la yasma'u du'a walau sami'u mastajabu lakum sai ce wa yau malƙiyamati ya kafaru na bishirki kuma wa la yunabbi'uka mithlu khabir gobe ƙiyama za su kafirce wannan shirkar duka ku duba dai annabi isa in kiyama ta tashi allah zai tambaye shi a an ta kulta ne na sita khiduni wa umiya ilahai ne min dunillah kai ne ka ce mutanenka su rike ka da kai da mahaifiyarka alloli guda biyu sai ce mai kala subhanaka ma ya kunu li an akula ma laysa li bi haqq bai dace gare ni in faɗi abin da bani da haƙƙi ba kaga kenan haƙƙin bauta na waye shi yasa annabi isa marmaza sai ya ce wannan ba haƙƙi na bane Allah ko bai kamata in ambata abin da ba haƙƙi na ba ma laysa li bihaq amma sai ce in qultu in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lam ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultuhum illa ma amartuhum ko yauwa ma qultu lahum dai illa ma amartani bihi eh ani ibudullaha rabbi wa rabbakum yace ban gaya musu komai ba sai abin da ka umarce ni shine ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin abin da ni na faɗa musu kenan ban ce a bauta mu kaga annabi Isa kokarin kubutar da kansa yake daga gurin Allah to idan annabi Isa jama'a kokarin kwatar kanshi yake da hujjoji cewa shi bai ce abauta mar ba to don Allah ina shehi kawa da kaza zai shiga ina kutufi wani zai shiga ina wane ne wani zai shiga yace kuma wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim yace ka kasance shaida akan mu na kasance shaida akan su akan haka lokacin da nake cikin su yace amma lokacin da ka ɗauke ni to fa Allah kai ne da ke da haƙƙin kula da su ni ban san me suke ba bayana don haka bayana ni ban san me ya faru ba kai ka san me ya faru to irin wannan ne sai ka ga idan mutum shi yasa kake ga malamanmu na sunna duk wani abin da zai bayi zuwa ga bauta ko kuma ma'anar girmama wadda ta wuce kima tana so ta koma bauta ba sa yadda malamin sunna daga ka zo zaka durkusa ka gaishe sai daga ka sama haka ne ko ba haka ba jazakumullahu khairan na'am eh Hehu Ibrahim meye ne? Manzon Allah ne. A gani ku. Kana da bidiyon kai mako? Shehu Ibrahim wai manzon Allah ne shi. Ko da yake na ga wani bidiyo ma an nuna wani wani shehi yana cewa ya taba zama Allah shekara shida. Shekara shida yana matsayin Allah. Daga baya sai ya Eh? Kafin ya fahimta ne. Daga baya ya dawo. yana gona ko da dalilin da ya sa ya gane kenan ita ya taba zama Allah shekara shida wallahi shekartakar mutane akwai tsiya wallahi tallahi to aini kowali ka ce min ka zama shekara shida yana tambaye ka ta ina ka zama ba wai Allah ba dan shi kansa wali ba gane hi wali ne Allah ne kaɗai ke gane hi wali ne na fata an fahimta kai tsiya tsiya da yawa ya sa wallahi tallahi malam kaga wannan layin kawai ka rike shi in ba haka ba mutane sai su kai ka su baro ka wallahi wallahi sai mutane su kai ka wuta su barka a baka ga mutanen annabi Musa ba da annabi Musa ta taburza ake har annabi Musa yana tambaye su yace wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى إلى العزيز الغفار yace wa ya qaumi ya ku mutane na mali menene yake faruwa ne kan ad'ukum ila najati ni ina kiran ku zuwa ga tsira wa tad'unani ila nar ku kuma kina kuna kira na mu shiga wuta da ku in ka rabu da mutane wallahi sai su kira ka kai da kake kiran su ku tafi aljanna wallahi sai su kira ka ku tafi wuta kai kuma Allah mali ad'ukum ila najati yace wa tad'unani ila an-nar yace tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmi kuna kira na da in kafircewa Allah ne masa shirka akan abin da babu ilimi a cikin sa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga mabuwaye mai gafara ka duba ka gani annabi ne yazo yana kiran su su zo su ba Allah su ma suna kiran sa ka zo mu kafirci Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana don haka malam ya ce wa kada ajma'ul ulama wa alama ana zalika malamin sun haɗu akan ma'anar haka fala budda fil ismati min al itiyani bit tauhidi da haka in mutum yana so da dukiyarsa da jininsa su kubuta to dole sai ya zo da menene da tauhidi waltizami a hakamihi kuma sai ya lazumci hukunce hukuncen Allah wa tarki shirki kuma sai ya yi waƙi da shirka ina fata an gane sai ya ce fannuduku bi kalimatai shahadata shahadati huwa dalilu ismati dami wal mal furta kalmar shahada guda biyun nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine dalilin kubutar jini da dukiya walakin bi shartil amal amma fa sai kayi aiki da ita sharadin kenan ba iya furtawa kadai ba faman nataka bihima wanda duk ya furta su rufiya an salahu silahu za a ɗauke makami a kan shi wa nuzira amaluhu bi muqtadahu kuma za a saurare shi yayi aiki da abin da kalmar ta hukunta fa in taraka zalika idan ya watsar da haka aw fa'ala ma yudadduhu ko kuma ya aikata abin da ke kishiyantar wannan kalma hukima alaihi bima yastahiqqu min al-uqubati za a yi masa hukunci da abin da ya cancanta da shi na uku ba na fata an gane za a yi masa hukunci da abin da ya cancanta da shi na menene na ainihin wato ukuba wa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam anna la harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yuridu bidhalika wajha allah kuma annabi ya bayyana mana kan cewa lalle Allah ya haramta wa wutar jahannama mutumin da duk ya furta la ilaha illa allah ina fata an fahimta amma sai ya ce yabtagi bidhalika wajha allah ya faɗe ta ne tsakaninsa da Allah dan yana so ya musulunta yana so ya musulunci na fata kun fahimci magana sai nuna mana haka kaga kenan iya furta ta kaɗai ba zai yi ba sai in mutum ya nufaci Allah da ita kuma da gaske yake yi ina fata an fahimta domin ai daga cikin shuruɗu la ilaha illallah akwai al-ikhlas ko ba haka bane akwai al-ikhlas akwai al-ikhlas yin ta tsakani da Allah yawwa man qala ha mu'taqidan ma'ana ha wa alaikum assalam wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal amali wa mata mu'minan yub'asu yawm al hashr nadin aminan fa inna ma'ana ha alladhi alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi allaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahu al wahid al mutafarrid ko har zuwa ƙarshe har ya zo inda yake cewa wa bi sirudin saba'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat sai ya ce fa innaha lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha ko al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlas wal mahabba wa fakaka Allahu lima ahabba haka dole sai ka yadda da al ikhlas yin ta tsakani da Allah sannan ne ka zama cikakken musulmi na eh eh mm haka ne gaskiya ne gaskiya ne yana magana akan cewa sai mutum kaga yana aiki wasu lokutan ma ayyukan za a ga suna da alaka da shirka ga Allah idan ka ce masa wani wannan abin da kake ba daidai bane sai ya ce ai musulmi baya dawwama a wuta kalimatu haƙƙin ne amma yuradu bi halbatilu kalma ce ta gaskiya amma barna ake nufi da ita lalle musulmi baya dawwama a wuta amma musulmin da ya cika musulmi in dai ka cika musulmi to duk laifuffukanka ai mun zo da hadisin bitaka ko hadisin bitaka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kiyama ta tashi za a zo da mutum a nuna masa ayyukansa gaba gare shi baya gare shi hagu gare shi za a bude masa wani kundi da wata takarda ba komai a ciki sai zunuban shi sai Allah ya ce kana da wani uzuri ya ce a Allah ba wani shi da kansa ya tabbata cewa ya hallaka wuta zai tafi ce wallahi Allah ba da wani abin da zan ci sai Allah ya ce in indaka laka indana hasana kana da wani abu kyakkyawa a gurinmu sai a ɗauko masa wata 'yar takarda wanda bata wuce girman ID card ba sai a ce ga wannan sai ce ya Allah ya za a yi wannan takardar ta rinjayi waɗannan kundaye na laifuffuka da dami damin littattafai da laifuffuka ce to a gwada sa ta dai a gani ana buɗe ta fa'iza fi ha ilaha illallah sai a ga la ilaha illallah a ciki sai a ɗebi wannan takardu da waɗannan littattafai a jibga a wannan ɓangare sai a ɗauki ‘yar wannan takarda sai a ɗora a wannan ɓangaren amma sai ta rinjaye su saboda ya zo da ita da gaskiya ya zo da ita da gaskiya ya zo da ita da haƙiƙa ya zo da ita da ikhlasi kuma bai yi aikin da ya lalata masa ita ba ban gane ko kun fahimta ba ya kubuta daga shirka la ilaha illallah garau take bata da matsala to amma yadda malam yake faɗa mutum ne yana la ilaha illallah amma zai je gurin boka ko zai yi wani kulumboto ko ka ganshi da wasu kayan surkulle ka ce masa wannan fa abin fa malam yana da alaka da shirka ta ai musulmi ba da wama a wuta irinka irinka kai mai kulumboto irinka mushriki a ba irinka ake magana ba kwa da wama a wuta ba ai kai kan irinka man kun shiga wuta ba za ku fita ba dan kai mushriki ne na fata kun fahimci magana mushriki in ya shiga wuta ba zai fita ba haka Allah ya faɗa ba zai fita ba amma musulmin da ake magana in ya shiga wuta ba zai fita ba shine musulmin da ya kauce wa duk wata shirka ya tattali kalmar shahada shi gau ya je da ita lahira sai dai kuma ya je da manya-manyan zunubai ya yi zina ya yi sata ya yi kaza ya yi kaza ya aikata kaza yau ya tuba gobe ya koma yau ya tuba da haka har ya mutu amma tauhidinsa garau to wannan shine wanda bayan ya yi kamar shekara miliyan 900 da casa'in da tara a wutar jahannama e to ai gara a gaya maka shi din ma ba sauki yake da shi ba dan kar wani kuma shi kenan ya ce to wato malam ko mun more in dai akwai tauhidi ba matsala a alquran akwai matsala har yanzu akwai matsala ya kara miliyan 900 wasa ne malam kuma a hakan ma kaɗan muka faɗa domin wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun shekara kwanan lahira kwanan lahira guda ɗaya kamar shekara dubun duniya ne shekara dubu a duniya kaga fa kenan tun aka turo annabi muhammadu har zuwa yau ba a kwana biyu a duniyar ba to kai irin wannan na shekara miliyan 900 a lahira ai sai ka manta ma da matece aljanna wallahi yasa malamai suka ce dan wuta in ya shiga wuta yana manta da cewa akwai wani abu mai suna rahama ne ai jin cewa ma za ka fita ko tunanin za ka fita shi kansa wani daɗi ne ai yanzu da Allah ko furzin aka sa mutum idan kwanakin fitowarsa suna matsuwa baya jin wani daɗi da farin ciki a ransa cewa saura kiris ya kubuta to ai yarda ma za ka fita shi kansa wani daɗi ne Allah ba zai bar ka samu ƙofar ma da za ka ji wannan daɗin ba za ka ci gaba da zama cikin ukuba ne da azaba cewa fa wannan azabar ba ranar karewa to wannan hi kansa wani nau'in azaba ne ban gane ko kun gane ba so da haka karka rudi kanka cewa an ce idan kai zunubi za ka shiga aljanna daga baya kaza kaza wallahi wuta ko dire da sakan ɗaya karka yadda ta raɓe ka shi yasa za ka ji annabawa da manzanni kowa addu'arsa shine waƙina azabar nari Allah ka kubutar da mu daga azabar wuta kuna ji jiya a hudu ba muka karanta daga cikin addu'o'in da mala'iku suke yi wa muminai allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sai ya ce me wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما هيسكا تيمي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك هيسكا تيمي وقهم عذاب الجحيم وقهم عذاب الجحيم ملائكو كنسو sun san bala'in wuta don haka suna roƙa mumene Allah ya kubutar da su daga azabar wutar jahannama amma kai nan kana nan ana ce maka wayin kai kaza zaka shiga wuta amma ba zaka jima ba wai har kana tunanin wani daɗi ne saboda baka da hankali eh baka da hankali mana kana da hankali ai bai kamata ka dauki magana da wasa ba to mutane su daina rudar kansu cewa wai ai in sun shiga wuta ba za su dawwama ba kaza kaza wallahi kai hankali da wutar Allah Allah ya sauwaƙe yan uwa zamu dakata a nan duk da akwai sauran lokaci abin da yasa zamu dakata akwai lacca da aka shirya wanda za a yi ta ko ake cikin yin ta yanzu a al'afat wanda malam Umar Garba Dokaji suka shirya malam Abdullahi Abubakar Lamido ya shirya kuma ina cikin masu yin ta'aliki a gurin don haka na ga tun da sanarwa ta zo a kure bai kamata a ce ba mu yi karatu ba don nima jiya kusan iwar haka na samu na samu sanarwa na fata an gane a don haka nake ganin ya dace a ce a mun zo mun taɓa karatun akalla sannan sai kuma mu tafi can wanda ya ga zai iya gangarawa can al'ahfad ne a bcg sai je ya karasa sauran ladansa a can nasarawa kai sori nasarawa wanda ya ga zai iya ƙara saladansa a can sai ya gangara can wanda kuma ya ga iya wannan ya ishe shi to shi kenan Allah ya samu dace na alaikum salam na ga mala ya daga hannu ta ba kafin kafin na eh na'am mm to a kwarai da gaske ƙwarai da gaske ai wannan za a iya kiransa ma ganganci amma maimaita tambayar ok maimaita tambayar wato mutum ne suke tafiya da abokinsa akan mashin jama'a suna tafiya to ka san matasa suna da irin wannan abu ana cikin tafiya sai mutum ya ce zai gaisa da ɗan uwan shi wannan yana tuki wannan yana tuki fa ko sun zo kiliya ko suna tafiya a jere to shine a garin mika hannu su gaisa ina jin haka tambayar ne o tatar baki ma suke ni na dauka ma gaisawa suke yi o sun samu sabani ne akan titi suna tafiya sai ɗaya yana gaya wa ɗaya magana sai suna tatar baki sai ya kai mar hannu haka tambayar take a dalilin haka sai wancan ya faɗi taɓija to dama da a ce wasa suke nema to wala Allah a samu sauki amma yanzu wannan ai da gangan ne ma wannan ganganci ne wallahi don haka azumi yana kan shi wallahi kwarai da gaske azumi yana kan shi don me yasa zai kai mara hannu suna kan abin hawa suna tafiya kasan wasu ba su da haƙuri a kan titi ma faɗa suke yi alaikum salam to eh na na'am Mm. Mm. jama'a bari mu maimaita tambayarsa yana magana ne akan wasu wasu suna ganin cewa ka ce a bani dan Allah da annabi a sun yadda shirka ne cewa da annabi saboda an haɗa kamar annabi da Allah da matsayin an haɗa matsayin annabi da matsayin Allah a guri ɗaya so ƙa'ida wannan maganar gaskiya ba daidai ba ce cewa a bani dan Allah da annabi ba daidai ba ne ba ku manta ba akwai wani usman buda ne ko buda ne a sokoto kusan dalilin da ya sa aka kashe shi kenan wani ya zo yana bara ina cewa a bashi dan Allah da annabi sai ya ce masa kai malam a musulunci ba a tambayar abu dan annabi sai dan Allah kaɗai shikenan kawai wasu suka ta akan suka ce ya zagi manzan Allah wallahi saboda jahilci malam ya kai wa mutanen mu makura suka rufa shi da duka wasa gaske har lahira suka kai bawan Allah to maganar gaskiya ita ne kuskure ne mutum ya zo ya ce a bashi dan annabi ko an ba mu dan Allah da annabi kuskure ne wannan baya cikin tsarin tauhidi na fata an fahimci magana daidai shine a bamu dan Allah shine kawai to am yau waje za kuma Allah khairan mala awwal amma kana iya cewa a bamu don Allah dan san annabi a ba a cewa dan darajar annabi yau shine gaskiyar magana ai ai abubuwan fomuloli ne sai mutum ya rike su wallahi in baka san fomulolin ba to za ka yi ta kwabawa ina fata an fahimta ba a cewa ba ni dan darajar manzan Allah ba a faɗa ko dan annabi ba a faɗa amma don san annabi za ka faɗa saboda shi san annabi ibada ne kuma ya halatta kai tawassuli da duk wata ibada don neman wani abu a gurin Allah ina fata an fahimta duk wata ibada za ka iya tawassuli da ita ka nemi abu a gurin Allah amma wani abu kai tsaye ka kama sunansa ka ce dan annabu nuhu Allah ka ban kaza bai halatta ba dan annabi adam Allah ka ban kaza bai halatta ba dan annabi muhammadu Allah ka ban kaza bai halatta ba dan darajar annabi nuhu ka bani kaza bai halatta ba ina fata kun fahimci magana abin da ya halatta dan san da nake wa annabi adam da annabi nuhu da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka bani kaza saboda amin sun amin mana saboda soyayyar su ibada ce amma su neman abu da sunan su wani abu ne wanda ke bayuwa zuwa ga kai su wani mataki kamar na allantaka ina fata an fahimta bari mu baku misali kai musulmi idan ka zo zaka roki mutum dan wa kake cewa ya baka don Allah to kai kanka yanzu baka ji kanshin idan an roƙi mutum don wani kamar an haɗa matsayinsa da nawa ba da na Allah ba ban gane ko kun fahimta ba in dai za a ce ba ni dan Allah kuma a kama sunan wani ma abu a ce a ce ba ni dan shi yo kenan matsayinsu da Allah ɗaya ne ban gane ko kun fahimta ba so kaga a wannan ciyorin kaɗai ya kamata ka gane ba daidai ba ne domin an haɗa su da Allah wajen girma da daraja wato Allah ya kai a roƙe shi a roƙi mutum da shi wato shi ma ya kai a roƙe shi da sunansa ya halatta ba shi yasa Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wane yi min dan Allah wane bani dan Allah wane ɗora min dan Allah wane ara min dan Allah wane bari dan Allah wane yi dan Allah ko to sai ka dawo kana wane yi dan annabi Muhammadu wane bari dan annabi Muhammadu wane bari dan kaza to yanzu me kake so ka nuna shine wato matsayin annabi Muhammadu ya kai a kwatanta shi da Allah wajen roƙon abu wato sai ka bude zuciyarka ta tauhidi ne fa zaka fahimci haka yasa kake ga waɗanda ba su yarda da maganar nan ba daga an fashi haka sai su ce ai ba a girmama manzon Allah ba ai an mulakanta annabi ai annabi ya kai ayi kaza dan shi ya kai ayi kaza ba daidai bane kuma ba za mu gushe muna ce muku ba daidai bane ko za ku mutu Allah sai mun faɗa cewa ba daidai bane amin an so ba haka bane so dan haka a shirkul asghar dama shirka kala biyu ne in ba ku manta ba a fefar mu anan da muka zo muna magana akan bambancin shirka wanda dole za mu dawo da fefar nan domin tana da fa'ida muna fahimtar abubuwa da yawa a ciki dama mun dan dakatar da karatun ne kuma ba ma dalilin dakatarwar so haka kawai dai na daina zuwa da ita amma ya kamata mu dawo tun da ana da photocopy a ci gaba da tattauna duk da cewa littafin nan in mun gama shi akwai wani littafi wanda za mu saka wanda duk waɗannan matsalolin da muke abin nan duk ya tattauna su ya yi kata-kata da waɗannan matsalolin duk za mu zo mu ƙara farfashe su in Allah ya da dama ranar asabar muka ce ranar tauhidi ne ita ba wani littafi da za mu sa ran asabar in ba na tauhidi ba har mu koma ga Allah in Allah ya yarda insha Allah ta'ala so saboda haka shirkul asgar bari ba ku labarin azambul kabir ko al'akbar da azambul asgar da ashirkul asgar da ashirkul akbar suna cewa ana cewa zunubi ne karami idan idan idan ya zama babba baya kusa da shi ko idan ya zama karami baya kusa da shi misali na sha baku wannan misalin yanzu idan babba ya ɗauki dogon wando ya saka ba dogon wando sunansa ba idan ya ɗauki gajeren wando ya saka fa gajeren wando sunan shi kama gajeren wandon nan da babban nan ya ɗauka ya saka sai ya zo ya ajiye shi sai yaro ɗan shekara uku ko hudu ya zo ya ɗauka ya saka ina zai kai masa har ƙwaurinsa zai kai wani ma har dunduniyarsa zai taɓa haka ne ko ba haka ba shi yanzu meye ne a gurinsa dogon wando wato shi zunubi ana ce masa ƙarami ne idan babu babba a kusa da shi amma yayin da ba babban yayin da babba ka yake kusa da shi sori amma yayin da ba babban a kusa da shi shi kansa babba ne ban gane ko kun fahimta ba kamar yadda wancan gajeren wandon yana zama gajere ne a gurin dogo amma yayin da ba dogo sai yaro ya saka shi ma me a gurinsa dogo ne ko ma mayafi abdurrahman ya ce wala Allah ba zama mar mayafi an gane so haka ita shirka nan da ake magana karamar shirka babbar shirka kar ka rudu da cewa riya ai karamar shirka ce kayi cewa a bani dan annabi karamar shirka ce kayi a'a idan ka ci gaba da tara ƙananan shirkoki za su zama manya ko ba za su zama ba za kuma su kai ka wuta wallahi so kar mutum ya rudu da cewa wai ai karamar shirka ce dan haka dan kai ba za ka dawama a wuta ba a'a wallahi in dai abu ya amsa sunansa na shirka in ka ci gaba da yin sa har ka koma ga Allah wuta za ka shiga kuma in ka shiga ba za ka fita ba wannan wani classification ne na malamai cewa kaza karamar shirka kaza babba wannan wani rarrabewa ne na kokarin a fahimtar da mutane cewa kaza bai kai kaza girman laifi ba amma dukansu layi ɗaya suke saboda haka ba a faɗa haka cewa a bani dan darajar manzan Allah ba a faɗa bijahi nabiyina sallallahu alaihi wa sallama duka ba a yin wannan ba daidai bane jama'a kun fahimci magana da kyau ku don Allah ake cewa ko kuma ka zaɓi wata ibada daga cikin ibadoji to yanzu kuma bari ku ji wani abu shi yasa in baka da kwakwalwar fahimta to gaskiyar magana rudani fa ya same ka wallahi yanzu ya halatta a roƙi mutum da sunan da sunan Allah kai tsaye ya halatta a roƙi mutum a roƙi mutum da siffar Allah siffar Allah ina fata an fahimta ko kuma da wato siffar ayyukansa rububiyya shi misali sunan Allah ar-Rahman ya halatta ka ce wani dan ar-Rahmanu ka bani kaza waye ar-Rahman Allah wannan kaga sunansa ne to siffarsa kuma yana ne yana ji sai ka ce wani dan as-Sami'u ka bani kaza waye as-Sami'u mai ji wani dan al-Basiru kaga yanzu ba kai tsaye sunan Allah wata siffa daga cikin siffofin shi ne na fata an fahimci magana ka roƙi wani da ita to ya halatta don Allah mai ji ka bani kaza don Allah mai gani ka bani kaza to daga cikin siffar Allah Allah yana magana ko to sannan ƙur'ani meye din Allah maganar Allah to don haka ya halatta ka ce don ƙur'ani wani ka bani kaza saboda ƙur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma siffar waye Allah ne amin amin a ƙarƙashin wannan za ka iya ɗaukar wata sura ka ce waladan tabarakan ladhi bi yadihil mulku ka bani kaza tabarakan ladhi bi yadihil mulku maganar waye maganar Allah kuma siffar waye siffar Allah so abin formuloli ne sai ka fahimta yadda ake warware abin nan me sunan darasin nan na mathematics ne kam algebra ko algorithm ko yauwa ko statistic ko waye waye yadda ake warwarewa har a sauke ma ƙasa ka gane to haka shi ma wannan yake za a ma bayani ne ka gane ya aka dosa ina aka dosa so za halatta ka roƙi mutum dan wata sura daga cikin surorin alkur'ani domin surar siffar Allah ne dan haka ya halatta kuma ka roƙi mutum da siffar ubangiji an gane magana da kyau ko so abin kana buƙatar bayanai amma dai a juri zuwa rafi a juri zuwa kuma a buzuro da tambayoyi da nazari akan al'amura na tauhidi da aƙida da izinin Allah iya abin da muka sani zamu dinga warware mana juna insha Allah ba Allah ya samu dace zamu dakata saboda lokaci kuma zamu tafi can abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana hawo hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi